أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau litinin sha biyar da watan shawwal shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da sha shidda da watan biyar shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafi mai albarka sunan na al'imamu darimi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasi na goma sha shidda a cikin shi zan mu tashi babe na cikin mukaddima babe na talatin da hudu babu taubihi liman ya ɗalibal ilmi bi gairillah shi ne ku baban da ke bayanin in ji al'imamu darimi baban da ke bayanin wanda taubihi zargi ga wanda ke neman ilimi ba don Allah ba حديثي ندري أكو رسلتن دقاء الإمام يكي أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة قال يكي قال أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني يكي تيوا وانا لازم نغنشي cikin darasin mu yana daga cikin al-maqdar miyun wanda al-Imam Muslim ya zano su guda 20 da wani abu wanda sun daraja shi ta dara tabi'ai amma ba su kai sahabbai ba al'ulama'u salasatun ya ce malamai abu musulun alkhaulani kuwa mun ga karama shi a cikin darasar na ramadan ya ce al'ulama'u salasatun malamai guda uku ne farajulun asha fi ilmihi mutumin da ya rayu cikin ilimin shi wa asha ma'ahun nasu fihi mutane ma suka rayu tare da ilimin nan nashi kenan ya amfanar da kanshi ya amfanar da mutane da ilimin shi wa rajulun asha fi ilmihi da mutumin da ya rayu cikin ilimin shi walam ya ishma a hufihi ahad ba wanda ya rayu tare da ilimin nan nashi bai koya ma kowa ba kawai kan shi ya sani ya ce wa rajulun ashan nasu fi ilmihi da mutunan da mutane su suka rayu da ilimin shi wa kana wa balan alai shi musiba ce a gare shi kaga wannan na karshe shi ne mafi sharri wanda shi ya haskaka musu sun fahimci gaskiya sun yi aiki da ita shi kuma ya saba wannan kuma yake nuna a hadisi wannan na farko na farko shi yahi alheri na biyu yake bi mushi na ƙarshe shi ne mafi munin hali wanda gobe kiyama yan wuta mun bayani ɗazu za su zo suna su ji mugun ƙara cikin jahannama a ce mini su zo su tattara su ce menene ne suna zauwa tumbin malamin ne ya fashe malam da ke suka ce malam ba kai ba kake umartan mu da alkhairi kana hana mu da sharri sai ya ce musu eh haka ne ina umarta ku ku yi ban ni ina hana ku ku hannu kuma ni ina laɓiya ina yi to wannan shi yasa a karan fashewar ɗiyan cikin shi sai da hurgitar da 'yan wuta suka zaburo menene akai hadisi na 362 akhbarana ubaidullahi ibn musa an usman ibn al-aswad ana aba kala yake cewa kala musa annabi musa yake cewa ya rabbi ya rabbi ayyi ibaduka ahkam cikin bayinka wanne suka yi hikima kala sai ce allazi yahkumu lin-nasi kama yahkumu li nafsihi wanda yake ma kan shi hukunci kamar yadda yake ma yake ma mutane haka yake ma kan shi ko da kanshi ta zo haka zai yi ƙala ya rabbi ya ce ya Allah ayyu ibadika agana cikin bayunka wanda suka yi wadata ƙala sai ce ardahun bima qasamtu lahu wanda ya yarda da abin da na raba rabona wanda ya yarda da shi shine mawadaci kawai na ce ga yadda zaka rayu ya amince ya amsa ƙala ya rabbi ya ce ya Allah ayyu ibadika aka shalaka shine nan gurin kama da imamu shafi'i yake faɗa ce yana zargin mai hasada yana cewa ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asa'ata al'adaba asa'ata ala Allah fi halatihi ka annaka lam tarda lima wahab ku ga ma duk mai min hasada ka san wa kake muna nama zato Allah kake muna nawa cikin raban shi cewa bai iya rabo ba kama kana cewa Allah yayi zalunci ne cikin raban shi yake cewa ya rabu ayyu ibadika akhsha laka cikin bayinka wa yahi tsoranka kala sai ke ce a alamuhun bi wanda ya yi su sani na wanda ya yi sanin Allah ya yi tsoron Allah don ya san abin da zai kiyaye ya san abin da zai bari inda ba bauɗewa yi ba hadisi na 363 akhbarana muhammadu bin yusuf an sufyan kala kana yuqal yace an kasance ana cewa al ulama'u salasatun malamai kashi uku ne alimun billahi akwai malami na Allah yakhsha Allah yana tsoron Allah laysa bi alimin bi amrillah amma bai san lamari na Allah ba wa alimun billah da malami na Allah alimin bi amrillah wanda ya san lamarin Allah ya Allah yana jin tsoron Allah fa zakal alimul kamil wannan shine malami cikakke wancan na farko ya kiyaye dokokin Allah ya tsare amma kuma ka ce mishi ya kawo aya ko hadisi ba ya kawo ba shi kuma wannan ya hada duka biya sanin kuma yana kiyayewa ya ce wa alimin bi amr lahi laysa bi alimin billah da malamin da ya san lamarin Allah amma kuma ba masanin Allah bane la yakhsha Allah wanda ya san abun amma bai aikata ma'ana bai tsoron Allah fa zalikal alimul fajir wannan shine fajirin malami wanda bai aikatawa hadisi na 364 akhbarana maki ibn ibrahim wannan wa san shi maki wanda al-imam al-bukhari yana amso sulasiyat daga gare shi sulasiyat in shi yana amsawa yawaicin su daga maki ibn ibrahim yake rawaito su haddathana hisham an al-hasan qala yake cewa hasan al-basri yake cewa al-ilmu ilmani ilmi kashi biyu ne fa ilmun fil qalbi ilmi a cikin zuciya fa zalikal ilmun nafi wannan shine ilmi mai amfani ma'ana kawai tsoron Allah a zuci zaka gamu wani a ƙauye bai san komi ba bai san baya ka maka aya baya ka maka hadisi ba amma kuma ya kiyaye dokar Allah a daidai dan abin da ya sani kin wannan shine mai ilimi mai amfani malami za a sashi inna ma yakhalla min ibadil ulama laysa al ilmu an kasal ruwaya walakin al ilmu at taqwa ji malaman tafsiri kalkashin wannan aya ilimi ba shi bane yawan ruwaya da yawan ilimi ilimi shine kawai tsoron Allah ko jahili ya kiyaye dokokin Allah gobe kiyama sai Allah ya ce mishi malami kai kuma malami ya kira ka da jahili yace wa ilmun alal lisani ilimin da ke bisa kan halshe fazalika hujjatullahi ala ibn adam wannan hujja Allah ne akan dan adam wanda ya san abin ga ayoyi ga hadisi ram amma kuma saban Allah shi yadda ya ga dama yake yi to wannan hujja ce gobe kiyama Allah ya ce ba ka da ahzarin da zaka kawo ka sani kakkiya hadisi na 365 dukkanin asar ne ake kawowa muna kiransa da hadisi min babu itlaq asim bin yusuf akhbarana asim bin yusuf an fudail bin iyad an hisham an al-hasan an annabi sallallahu alaihi wasallam misli zalik an ya rawaito annabi sallallahu alaihi ya hadi kwatankwacin irin wannan wanda ibn al-jawzi ya kawo shi da raba shi cewa annabi ne ya hada bai inganta ba bai da inganci ibn al-jawzi ya kawo cikin al-ilal al-mutanahiya fil ahadith al-wahiya hadisi na 300 asar na 366 akhbarana amr ibn aun akhbarana khalid ibn abdullah an yazid ibn abi ziyad an ibrahim an alqama an abdullah qala yake cewa ta'allamu ta'allamu ku nemi ilimi ku nemi ilimi fa iza alimtum fa amalu in kun sami ilimi ne ku yi aiki fa alam annahu la ilaha illallah Allah madaukin sarki sai ya fara da fa alam cewa a nemi ilimi kafin zuwa ga kalmar shahada hadisi na 300 asar na 367 أخبرنا أبو أبيد القاسم بن سلام حدثنا أبو إسماعيل هو إبراهيم بن سليمان المؤدب المؤدب أزاما ننسى شيني من مكارنتا يارا يجتمع المؤدب هو المعلم حسين المعلم حبيب المعلم دكان سأكويس أبو خاري معلمان ياراني أن آسم الأهول أن حدث an abi wa'il an abdullahi kala man talabal ilma li arba'in duk wanda ya nemi ilimi don abu hudu dakhala nar wuta zashi au na hawa hazihil kalima ko ku tankwacin wannan kalma hada ce li yubahi bihil ulama dan yi ta alfahari da malamai in ana kiran malamai a ce ga su can tsuha na su ne au li yumari bihi sufaha ko kuma dan saboda ya ta jayayya da jahilai ana ta gardama shi ma ya samu ta cewa au li yatsirafa bihi wujuhin nasa ilai yadda wannan muguwar yadda mutane suke wa hatta da malaman zaka ga wani lokaci sayan littahi mutum ya saya yana ajiye da shi bukata shi kawai in an tada garnama ya nemo hujja ba bukata shi an wanar da kanshi ba audi ya sarifa bihi wujuhan nasa ilai ko dan ya jayo huskan mutane su rika ganin shi da daraja su rika ganin shi da mutunci kawai dan wannan mahuta wannan na karshen shine mafi wahala aulu ya akasa bihi min al-umara ko kuma ya amso dukiya wajen sarakai wajen shugabanni wannan abubuwa ce duk wanda ya nemi ilimi don saboda su dan wuta ne annabi sallallahu haka ya zo cikin hadisi ai wannan ina ga mun wuce shi dan saboda neman abin nan neman jama'a su ce maka malami ko dan saboda neman hadisin muslim ya gabata cewa annabi alaihi salatu wasalam yake cewa malami da za a kawo ya ce mishi qara'ata li yuqaru innaka qari kayi ta karatu dan a ce maka makaranci wa kada kila kuma an hada sai ce mala'iku ku ja shi ku yi wuta da shi me yasa ran saboda mutane yamma ba Allah ba idan ya kasance mutane ne kan ma su ko ba abin da su wadatar da kai abin da yake ma bawa ya kasance ya nemi ilimin shi ya san abin da zai bauta ma Allah kuma ya harka gaban shi ba ruwan shi da jama'a cewa sai sun ce mini malam sai sun dauke ni a malami su kai kokarin Allah ya dauke ka a malami ba mutane ba malamai suke cewa kafabil nasi ka- kafabil insan halakan an yushara ilaihi fil bil bunyan fi dinihi ya isan ma mutum halaka da ya tsari ka nuna shi cikin sha'anin addinin shi duk wanda aka cewa ai wani sai wani ilimi sai wani ko kira'a sai wani to wannan ya kiyaye kanshi don bai isa ba yana da wahala ya hudda ma kanshi jiji da kai yana da wahala ya hudda ma kanshi wanda daga cikin salawi ke cewa ba abin da ya bani wahala a duniyan nan kamar in niyata a neman ilimi shekara arba'in ina mu'alaja da ita mana ta yaki da ita akan in gyara niyata cikin neman ilimi kakkayi don saboda jama'a su yaba hadisi na 368 akhbarana sa'id ibn amir an hisham sahibu dastawai qala qara'tu fi kitabin na karanta cikin wani tahi balagani wanda ya iso mini annahu min kalami isa cewa magana ce ta annabi isa annabin allah yake cewa ta amaluna lidduniya kuna ma duniya aiki wa antum turzaquna fiha bighairi amalin ku kuma ana arzuta ku cikin ta ba tare da aiki ba wa ta'amaluna lil akhirah kuna ma a lahira aiki wa antum la turz hmm? a wa la ta'amaluna lil akhirah bu kuma lahira aiki wa antum turzaquna fiha illa bil amal ita kuma la turzaquna kai ba arzuta ku da ita sai tare da aiki sai tare da aiki abin da yake ni na annabi Isa duniya kuna ta kokarin cewa sai na nemi arziki sai na yi kaza shi ko Allah ya dau alƙawalin cewa duk wanda ya zo duniya shi zai dau nauyin ci da shi har ya koma har ya koma lahira in ya tsaya na ta ba kan shi wahala dan an riga an rubuta cewa arzikin da mutum zai abin nan Allah ya rubuta shi malamai suka ce duk abin da mutum ya nema ta hanyar haramu kana kasuwanci ruba ce kasa ko kuma kana kasuwanci azumi ne zo ka kara ma talakawa kuɗi don saboda ka samu riba mai kwari to wallahi da kana samun ta hanyar halak ta hanyar halakin ka lumkin wannan da ka kiyaye ka ce dan Allah ka kiyaye ya ce amma kuma lahira ba kuma ta aiki ita kuma ba a samun ta sai da aiki nan duniya ba kai ba ma samu kake yi a wani yana iya maka alheri wani yana maka kyauta daga cikin nashi amma lahira ha ya ce wa innakum ulama'u su lalle kun cika muggan malamai al'ajur ta akhuzuna lada kuke amsa wal amalu tudayyi'un kuma aiki kuke tozarta shi yushaku rabbul amali an yadruba amalahu ya kusa ubangijin aiki ya amshe aikin shi wa tushiku an takhruju min ad-dunya al-arida ya kusanta ku huta daga duniya wadda take mai fadi duniya ga ta da fadi ila zulmatil qabr zuwa ga duhun kabari wa diqa tillahi wa diqihi kuma da da kunci na Allah ya ce na hakum anil khadaya Allah ya hana ku gami da kurakurai kama amarakum bi salatu wa siyam kama yadda umarce ku da sallah da azumi kaifa yakunu min ahalil ilmi ya mutun zai kasance cikin malamai man sakhida rizqahu wanda yayi hushi ga arzikin shi wa hata qara manzilatahu kuma ya wulakantar da matsayin shi shine saba ma abin da yake faɗa wa kad alima anna zalika min ilmin Allah kuma ya san cewa wannan abin cikin ilimin Allah ne malami ya kowa sanin cewa Allah yana rubuta duk abin da kai wa qudratihi da ikon shi yace kaifa yakunu min ahlil ilmi yaya zai kasance cikin malamai mani tahammallah wanda ya tuhumci Allah fi ma kaza cikin abin da ya kaddara ya hukunta yace falaysa lahu yarda shay'in asabahu ba zai yarda ba da abin da ya same shi yana ganin idan wannan da masu hasada yake wani abu ya samu wani ko na ilimi ko na dukiya ka rika mishi hasada ya ce ya zaka arzita kana tuhuma Allah cewa bai kyauta ba ya ce kaifa yakunu min ahli ilmi man dunyahu asar min indahu min akhirati yaya zai kasance cikin malamai wanda ya zabi duniyar shi sama da ilimin shi sama da duniyar shi a lahira shi wa huwa fi dunya afdalu ragaba yahi kwadayin duniya ya ce kaifa yakunu min ahli ilmi yaya zai kasance cikin malamai man masiruhu ila akhiratihi wanda ya kasance makomashi ita ce zuwa lahira shi wa huwa muqbilun ala dunya kuma ya fuskanci duniya kawai ita ba gaba wa ma yadurruhu ashaha ilaihi abinda ke cutar da shi ya hi sha'awa zuwa gare shi aw qala ahabbu ilaihi ko kuma ya hi kaunar shi mimma yanfa'ahu gami da abinda zai amfane shi kaife kenan nan gurin abinda zai kasance duk abinda zai cutar da mu duniya babu wani abin da zai an hanar da mutum banda cutar da shi ibn al-qayyim Allah mashi rahama a cikin littafin shi miftahu darus sa'ada ya caccaki jin daɗi na duniya ga baki ɗayan shi duk wani abin jin daɗi na duniya ya ce idan ya kasance mutum ya same shi wannan jin daɗin shi zai zama na sababin hallaka shi ɗan jin daɗi jin daɗin shi zai zama na sababin hallaka su a ƙarshe zai gama su da wata muguwar cuta ya bi su ɗaya bayan ɗaya idan kayan kaza ne kan matsa ma kake cin su don saboda kana da hadi a ƙarshe ga cutar da yake sababa ma idan kaza ne ka bi shi kake matsa mishi dan kana da hali a ƙarshe ga cutar da zai sababa ma ita ko bata na magani sai lahira wanda mu a wannan zamanin mun kowa shaida duk wanda ka gani yana cikin jin daɗi da su ji da duk abin da ya gara ma a ƙarshe sai gamu da diabetes ko gamu da tension wanda ita ta zama sababin ajalin shi kaga jin daɗin shi da yake ta nema bari in samu jin daɗi in huta shi ya kai shi lahira jin daɗin da yake ta nema shi ya kai shi lahira ya ce kaifa ya kuni min ahalil ilmi ya zai kasance cikin malamai man ya ɗulubul kalam li yukhbira bi wanda ke neman ilimi dan saboda li yukhbara bihi dan a jarraba shi da shi wala ya ɗulubuhu li amala bihi bai neman shi dan saboda yayi aiki da shi yana nihin ilimi kana neman ilimi kawai dan saboda ya zama ya zama maka hujja an baka yi aiki da shi ba hadisi na 369 أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا هريز عن حبيب بن عبيد قال كان يقال أن كسنشي أنا تشيوا تعلموا العلم وانتفئوا به كنيم علمي كو أمهاني دشي ولا تعلموا ولا تعلموه كدا كنيم علمي لتتجملوا به دم كوي أدو كوي دشي فإنه يشك إن طالبكم أمر يا كسنت إن زامني يا يتصوه زامني متاني نبايا ستهو an ya tajammala zul ilmi bi ilmihi malami kawai da ilimin shi yake kawa gurin shi kawai a ganshi ana nuna shi a ce wancan shine malam wani ku duba ku ga shi cikin kaza cikin kaza kama ya tajammalu zul bizza bi bazhi kama yadda dan yadi yake ado da yadin shi wanda zai dimka yadi ya dimka shadda ado kawai yake da ita ran saboda a gani to karshen zamani yace mutane su rika ado da ilimin su shi zai rika yin wasu abubuwa da za a nuna cewa ai malam wani wannan malam ne bai make karantar da mutane asar na 370 akhbarana nu'aym ibn hammad haddathana baqiya baqiyat ibn al-walid Allah mishi rahama an al-ahwas ibn hakim an abihi annahu qala nan wani zai ta tunanin ya ake manya-manyan malamai kuma sai a ga suna ta dalisi bayan kuma ba a yi suna da tawili mafi yawancinsu suna ɗaukan cewa wannan wanda suka mata dalisi suka ki bayyana shi su a wajensu a fahimta su mutunan kirki ne ku ne kuke suka shi kenan bari in rihe shi kan mako gano wane ne ne kuke amsa hadisin an al-ahwas ibn hakim an abihi qala yake cewa sa'ala rajulun nabiy an shar wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi gami da sharri fa qala sai yake cewa la tasaluni an shar ka ku tambaye ni gami da sharri wasaluni an al-khair ku tambaye ni gami da alkhairi ya ƙulu ha salasan annabi yana haɗar wannan haso uku sun maƙala sannan sai yake cewa inna ala inna sharra sharri ku sani cewa mafi sharrin sharri cikin sharri ma abin da ya sharri shirarul ulama muggan malamai wa inna khairul khairi mafi alkhairin alkhairi shine khiyarul ulama zababbun malamai na gaba imam yake cewa أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا به حميد بن الأسود عن عيسى قال سمعت الشعبي يقول ناجي شعبي أنا تشيوا إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمع فيه خصلتان wanda ke neman wannan ilimi shine wanda ya haɗa ɗabi'u guda biyu al'aƙalu hankali ma'ana fahimta da kaifin hankali wa nusuku da ibada fa in kana nasukan idan ya kasance mai ibada ne wala mai kun akilan ko bai kasance mai hankali ba kala sai ce haza amrun la yanaluhu illa al-uqala wannan lamari ne wanda ba kowa ke samun sa ba sai masu hankali falam yadlubuhu ba zai neme shi ba aka zo aka sa wani littafi ko aka ce za a yi wani karatu sai ce a wannan yahi karin shi kawai shi bai ma bai ma shiga ba wa in kana akilan idan ko ya kasance mai hankali ne wala mai kunna sukan ba mai ibada bane kala sai ce haza amru la yanaluhu illa nusak wannan ba kowa ke neman shi ba sai masu bauta falam ya dulubuhu ba zai neme shi ba kala sha'abi sha'abi yake cewa wala qad rahibtu naji tsoro an yakuna ya dulubuhu al-yawma ya kasance yana neman shi a yau man laysa fihi wahidatun minhum wanda babu ko ɗaya daga ciki la aqalan wala nus ba hankali ba ibada nika wannan a cikin mu an samun irin wannan asar na gaba akhbarana abu asim qala za'ama li sufyan sufyan ya gaya mini cewa ya raye cewa kana rajulu mutum ya kasance la ya ɗulubul ilmi bai neman ilimi hatta ya ta'abbadu qabla zalika arba'ina sana har sai yayi ibada kafin wannan ta shekara arba'in da zai fara neman ilimi ya kawo shi da sigar za'am wani ya tuna mini ina zucin in leƙa sharhin shi ban abun nan kin shi ba sai daga baya zan in an zo darasi na gaba a tuna mini shi taujihin magana shi me yake nihi da ita hadisi na gaba akhbarna muhammad ibn yusuf an sufyan an burd ibn sinan abil ala an makahul kala yake cewa man talabal ilma duk wanda ya nemi ilimi da ilmari bihi sufa dan yayi jayayya gardama da jahilai wal yubahi bihi ulama dan yayi huto na huto wannan jiji da kai da malamai aul yasrifu bihi wujuhun nas dan ya jayo huskan mutane su mushi kallon mutanen kirki fa huwa fi nari jahannam yana cikin wutar jahannam Allah kare hadisi na gaba akhbarna yahya ibn bistam an yahya ibn hamza haddathani nu'man amma kahul qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabal ilma gashi hadisi da ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin maganar da suka faɗa wanda ya nemi ilimi libahi bil ulama dan yayi wannan abun ga mubahati da malamai aw limari bihi sufaha ko kuma dan yayi jayayya da jahilai aw yuridu an yuqbala bi wujuhin nas ilayhi ko kuma yana nihin fuskokin mutane ya jayo su zuwa gare shi adkhalahu Allah jahannam Allah zai shigar da shi jahannama yasa magabata sun kasance ilimin su ba su ma bukata akwai magabacin da hatta matar shi bata san ba cewa yana karatun Qur'ani yana karatun Qur'ani daga yaji an kwankwasa gida zai binne zai boye shi sa cikin riga ka taho ku gaisa yana wasu harkokin shi daban ka tahiya ka har abada ka gan shi yana karatun Qur'ani ko yana tilawa daga yaji wani ya shigo sai ya fasa ya abin nan wata ran ya jima yana ta karatun Qur'ani wani ya shigo ha hawaye da saboda jimawa da karatun suna zubo mishi da ya shigo sai yake yake sharewa yana cewa subhanallah wannan hutula ta ta baci hutula ta ta baci hayakin ta sai sa ni hawaye yake dan kai gane ma ce ya karatun Qur'ani ne ko ibada ya sanya shi wannan to ina ga yau yadda muke ciki أخبرنا إسماعيل بن أبان حدثنا يحيى بن يمان عن المنهان بن خليفة عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال يكي إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته أنا كياي حديث متن ديدي ورغدا نيشي abin da za a kiyaye na iliminka daidai gwargwadon niyyarka duk wanda ka gani ya rasu ya bar duniya ilimin shi yana nan yana yaduwa niyyar shi ce Allah ya saka mashi ko ka ki ko ka so Allah shi ya faɗa kawai kyakkyawan niyyar shi cewa Allah ne ya karba yarda da shi ya bara mishi wannan mu duba al-Imam bukhari da ran shi da ya wallafa wannan littafin mutum nawa mutum dubu gomiya tara suka karance shi da bakin shi gaba da gaba suka sabke shi a gaban shi kuma bayan ya bar duniya fa har yanzu babu wani sakan ɗaya da zaka ce a duniya ba inda ake ambata bukhari ake amfanuwa da shi menene yasa gwargwadon niyya ka gwargwadon abin da Allah zai kiyaye maka ilimin ka ka yi shi da mummunan niyya kana mutuwa da abin ka zaka ba zai amfani can ba ba zai amfani nan ba akhbarna ya ala haddasan al-mas'udi an al-qasim qala abdullah inni la ahsabu ar-rajul yansa al-ilma kana ya'lamuhu lil khati'a kana ya'maluha nace ni ina lissahin mutum ilimin shi idan ya mance wani zunubi ne da ya aikata duk ilimin da mutum zai dauka yana zubda ina dauka man rikiha shakautu ila waki usuhi bi fa arshadani ila tarkil ma'asi anna al-hizba fadlun min ilahi wa fadlullahi la yu'dali asi na kai kuka na zuwa ga waki waki shine waki ibn al-jarrah babban malamin hadisi duk abin da na dauka ban rikiha yace mishi kabar saban Allah ilimin farala ce ta Allah bai bada shi ga mai saban Allah suke cewa in kana son har da ce hadisi ya aiki da shi ka kasance ka har da ce shi أخبرنا هكا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أن بن أبي حسين أن شهر بن هوشب قال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه labari ya iso mana cewa Luqman al-Hakim yana ce ma dan shi ya bunayya ya kai dana la ta'allamul ilma kakka nemi ilimi litubahi bihi ulama dan kayi mubahati da malamai kana wannan abun ga da su nuna kai ma malami ne auli tumari bihi sufaha ko dan kayi jayayya da shahilai aw tura'i bihi fil majalis dan a karkariye da shi cikin majalisai wala tatruka al ilma kakkabar ilimi kuma zuhudan fihi dan kin shi wa ragabatan fil jahala dan san jahilci ka bari kawai haka ba wani abin da ya hana ka ka bar shi ka koma zama cikin jahilci shine mai ishmawi mai zalimi yake cewa lam arafi uyubun nasu aiban ka naqsul qadirina ala tamam ban ga wani aibu ba cikin mutane kama wanda ya tawaye ka abin da yana da ikon cika shi kana da ikon ka riki hali na kamala lahiyar mu lau muna ta tahiye tahiye muna neman abinci mu nemi ilimi mu zamana cikin ma'abuta ilimi ya gagara mu zamana cikin jahilci babu na ƙasa kamar wannan kana da iko inda baka da iko ne kurma ne ko mahaukaci Allah ya yi ka wannan ba an ga lahinka ba amma ya haɗa maka komi wanda zaka nema amma kuma sai ka bari ka tahi kai ta neman duniya ya ce ya bunayi ya kai ɗana ikhtar majalis ala ainika ka nemi majalisi akan idanka wa iza ra'aita qauman idan ka ga mutane yazkuruna Allah suna zikirin Allah suna ambatan Allah neman ilimi karatun Qur'ani da hadisi da sauran ulum fajlis ma'ahum ka zamna tare da su fa innaka in takun aliman kai in ka kasance malami ne yanfa'uka ilmuka ilminka zai amfane ka wa in takun jahilan in jahili ne kai yu'allimuka sai su karantar da kai wa la'alla Allah an yatsali alaihim mai yiwa Allah ya tsinkayo su bi rahmatihi da rahamashi fa yusibika biha ma ahum sai alherin su ya same ka tare da su rahama wannan da Allah ya nuhu su Allah yana alfahari da mutane da su zamna cikin ɗakin shi ko cikin makaranta suna karanta ayoyin Qur'ani shi da hadisan manzon shi sai ce ma mala'iku ku duba bayina dukkan su na musu gafara ya tabbata a hadisi ya gaya ma mala'iku haka wasu ke cewa ai cikinsu akwai wani wanda ya Allah bukata shi ce ta sa shi ya taho zai wuce ne kamar yanzu nan masalan wani ya taho neman malam Suleiman ya ce to bari in shiga in dan zamna in suka kare sai mu tai tunda ya san baya huta bai tarda shi ana karatun to wannan zaman da yayi mala'iku suka ce ai har da wani wanda bukata shi ta kawo shi ba karatun bai zo sai ya ce ku sa hashi um qaumul la yashqa jalisuhum mazauni ne da wanda ke zama cikin shi bai tsiya har abada hashi kusa wa iza ra'aita qauman la yazkuruna Allah luqman al-hakim yace idan ka ga mutane busu ambatan Allah fala tajlis ma'am ka zamna tare da su fa innaka in takun aliman idan ka kasance malami ne kai yace la yanfa'uka ilmuka ilminka ba zai amfane ka ba a wajen su wa in taku jahilan in kai jahili ne zadu ka ganyen su kara maka hallaka din ka zamna cikin malam jahilai da ilminka ka je ka zamna majalisin jahilai sai zamana ba abin da ilminka zai amfani anan ka ko ka ba su bai amfani kamar ka ɗauko lu'ulu'i ne yanzu malamai ka rataya ma alade ko jakki ba ruwan shi ba abin da ya shafe shi kai da shi ya ce wa in taku jahilan in kai jahili su kara maka hallaka wala allallahu an yaɗale alaihim bi azabin mai yiwa Allah ya leƙo su da azaba wani yana raɗa wani ana cin naman wani wata ta wuce ana kallon tsirecin ta Allah ya leƙo gurin duk ya tsine musu albarka kai ma ka shiga ciki ya ce fa yusibu kama ahum sai wannan abin sai ya shahe ka tare da su na gaba ya ce akhbarana yusuf bin musa haddasana ishaq bin suleiman haddasana hariz an salman bin sumair an kasir bin murra kala la tuhaddis al-batil al-hukama kada ka faɗi mummunan magana ga hakimai masu hukunci fa yamqutuka sai su tsane ka su kyamace ka ma'ana malamai kada ka shigo cikin su kana magana wadda take ta banza sai su tsane ka amma kuma wala tuhaddis al-hikma lis-sufaha kuma ka hikimar ita ma kakka dauke ta ka kai ma wawaye jahilai wanda bata shahe su ba fa yukazzibuka sai su ƙaryata ka in ka faɗa ya su ƙaryata ka annabi sallallahu alaihi ya ce kaza ya ce kaza ina ruwansu da ba su san kimar magana ta annabi balle su ga cewa bai kamata ba su mata kaza wala tamna wal ilma ahlahu kada ka hana ilimi ga ma'abutan shi fata a sama sai kai sabo wanda suka cancanta ka basu ka basu wala tad'ahu fi ghairi ahli fatujahal kakka azashi cikin wanda ba ahalin shi ba ya dauke ka jahili wani ilimin ka ɗauka ka je kana gaya ma wasu masail da zan karanta nan maka shi ka gaya ma jahilai ba sai su ɗauke ka jahili su ne jahilan kuma su ɗauke ka matsayin jahili da rashin adalci ya ce inna alaika fi ilmika haƙan a cikin iliminka kana da haƙƙi ka hudda ka ba yadda ka san zakka ka tara dukiya wajibi ne ka ɗauka ka hudda zakka to kowane ilimi haka ne wani daga cikin salaf ke cewa ya ku ɗaliban hadisi ku rika hudda zakka cikin kowane hadisi goma a hudda ɗaya ka karanci goma ka je ka karantar da wasu daya kama anna alayka fi malika haqqan kamar yadda dukiyarka tana da haƙi gare ka to iliminka haka yake da haƙi shi yasa duk wanda yake da ilimi ya san cewa wajibin nan yana bisa kan shi zai kokarin karantar da wanda bai sani ba أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مريم تيوى النبي عيسى دم مريم كان يقول يا كسن تيانا تيوى la tamna al ilma min ahali kada ka hana ma ilimi masu ahalin shi fa ta asam ka yi sabo wala tanshirhu inda gairi ahali kada ka nashara shi cikin gurin da ba masu shi fatu jahal a kallon ka jahili wa kun ɗabiban rafi'in kasance likita mai wannan mai tausasawa ya da'u dawa a hausu ya alamu annahu yanfa yana aza maganin shi inda ya san maganin shi zai amfani kada ka zama da likitan da zai dau magani ya rika ba masu lahiya ba amfanin da zasu yi da shi haka nan to ilimin ka ka ɗauka kana ba jahilai wanda ba amfanin da zasu yi da shi أخبرنا أبو النعمان حدثنا مهدي عن غيلان عن مطرف قال لا تطعم طعامك من لا يشتهي kada ka ciyar da abincinka ga wanda bai sha'awar shi ma'ana na nan ilimin ka rike ka ba jahilai ka ba masu bukata أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن داود بن شابور سمع شهر بن حوشب يقول yana cewa قال لقمان لابنه لقمان yake ce ma dan shi ya bunayi ya kai dana la tu'allimu al-ilma kakka nemi ilimi li tubahi bil ulama dan kai wannan alfahari da wannan malamai da shi aw tumari bi sufa ko kai jayayya da jahilai aw wa tura'i bihi fil majalis kai riya da shi cikin majalis wala tatruka al-ilma zahadatan fi kakka bar ilimi dan kaurace mishi wa ragabatan fil jahala da kwadayin jahilci wa idza ra'aita qauman idan ka ga mutane yazkuruna Allah suna zikirin Allah fajlis ma'ahum ka zamna tare da su in takun aliman yanfa'uka ilmuka zikirina yana nihin ilimi shi yasa gashi nan ya fassara shi gaba in ka kasance mai ilimi ne ilimin ka sai amfane ka in ka kasance jahili ne sai su karantar da kai mai yiwa Allah ya tsinkaye su da rahama sai ta same ka in ka kasance cikin mutane yanda bisa zikirin Allah kakka zamna ya wuce hadisin shi yasa ya ce in takun alima in kai mai ilimi ne iliminka ba zai amfani ba in kuma ka kasance jahili ne su kara maka hallaka au iyan ko su kara maka jahilcin annabi yake cewa inna ma shifa'ul iyyi su'al al iyyi shine jahilci wala Allah Allah an yi tsale mai yiwa Allah ya tsinkayo da gare su da hushin shi kai ma hushin ya same ka shi yasa zama da wanda ya kasance mummuna ne an hana wala tarkanu lil ladzina zalamu fatamassakum an-nar kaku karkata zuwa ga wanda suka zalunci kansu ya wuta kuma ta shahe ku akhbarana hasan bin al-bashir حدثني أبي عن سفيان عن سوير an yi haya bin ja'ada an ali kala yake cewa ya hamalatal ilmi ya kuma dauka ilimi i'malu bihi ku yi aiki da shi fa innamal alimu man alima bima alima malami shine wanda ke aiki da abin da ya karanta wa wafaqa ilmuhu amalu ilimin shi ya dace da aikin shi wa sayakunu aqwaman za a samu wasu mutane nan gaba ya hamiluna ilma suna dauke da ilimi la yujawizu taraqim bai wuce makoshin su ba yukhalifu amalahum a baki ne kawai yukhalifu qawluhum amalahum ilmuhum aikin su ya saba ma ilimin su wa tukhalifu sariratuhum alaniyatuhum abinda suka bayyana ya saba ma wanda suka boye yajir suna hilakan suna zama suna zama kuri kuri fa yubahi ba'dhum ba bangaren su yana ta alfahari da bangare yanzu wannan ƴan uwa muka dauka muka duba akan yadda muke ciki ba kamar da mu ake ba duk wanda zai zo a zamna ana tattalawa kokarin shi kawai a kambama cewa wani tun ya izu kaza yi bai faɗi ba wani kaza yi bai da wannan manuwa za a taso a taho gashi ya faɗa cewa nan ƙarshen zamani za a yi wannan kamar yadda annabi yake cewa ita ku firasi talmunu fa inna ta zurbi nurillah ku kiyaye hange na mummuni na gari yana kallo ne da wurin Allah su kuma wannan waliyan Allah ne suna ba da labarin cewa mutanen baya za su yi kaza su yi kaza abinda suka fahimto daga nasin hadisan annabi ne sallallahu alaihi wasallam gashi kuma kamar da mu suke kamar ya ce mu suke ambata ya ce hatta annan rajul har zaka ga mutum la ya ga dabu ala jalisihi yana hushi akan abokin zaman shi an yi jalisa ila garihi dan ya zamana zuwa ga wani shi wa yada ahu ya bar shi wadawa ne majalisin mu yake zama yanzu ya bari ya tai wajen wani inda ibada ce ake yi babu ruwanka da gurin wani da gurinka duka ɗaya ne ya ce ula'ika la tas'adu amalahum fi majalisim tilka ila Allah wannan mutane ayyukansu daga wannan majalisin bisu sama zuwa ga Allah inda ya yi wannan aikin nan zai zubda shi ya tashi don babu ikhlasi a cikin shi asar na gaba akhbarna ahmad bin abdullahi bin yunus haddasana za'ida an al-amash dukan su asar kin ai su da wahala fahimta ba wasu bakin kalmomi da ake samu shi yasa wannan bata lokaci kansu an muslim an masaruk masaruk yake cewa kala yake cewa kafabil mar'i ilma an yakhsha Allah ya isan ma mutum ilimi ya zama na yana tsoron Allah kawai shine malami wa kafa bil mar'i jahalan an yujaba bi ilmihi ya isan ma mutum jahilci ya rika al'ajabi da jiji da kai da ilimin shi da kaga malami yana jiji da kai da abin da Allah ya bashi na ilimi tabbatar da cewa jahili ne wajen Allah ko da a hakika yana da ilimi daga alfahari da jiji da kai ya shigo sunan shi jahili me yasa don saboda idan zai adalci ya duba ya kwatanta yadda ilimin magabata yake zai ɗauki kullum har kullum idan mutum yana kiyasta kan shi ko yana ganin zuciyar shi tana nuna mishi mai kokari ne ya kwatanta kokarin shi da mazajen baya sai ya auna kokarin ya san matsayin shi ba da mutanen shi ne yanzu ba da suke tare da shi أخبرنا الحكم بن المبارك أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبد الله بن بجير أن معاوية بن قرة قال كي لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة yace da a ce mafi kaskancin al'umman nan mafi kankantan al'umman nan wajen ilimi al'umman mu ta yi riko da ilimin shi da ilimin shi ya shiryar da al'umman duka to amma sai dai ilimi muke ba dan aiki ba dan ado inda dan aiki ne wani dan karamin malami ya isa shiryar da al'umma me yasa dan saboda ikhlasi Allah yake amfani da shi Imam Shafi'i yana cewa suratul asr da mutane ita suka wadata akan ta da ta wadatar da su duk abin da zai zo baya sharhi ne أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن قال إن كان الرجل لا يصيب الباب من العلم فيعمل به yace mutum ya kasance yana samun wannan in kawai za'ida ce mutum ya kasance yana samun ilimi babe guda na ilimi ya yi aiki da shi faikun khairun lahu min duniya wa ma fiha ya hiye mishi ya fi duniya da abin da ke cikinta don ikhlasi ya shiga lau kanat lahu kama a ce duniya yana da ita da abin da ke cikinta faja ala hafil akhira duka ya ciyar da ita da lahira ilimi ɗaya da babe ɗaya da ka samu ka yi aiki da shi ya yi a baka duniya da abin da ke cikinta kuma duka sarrafa ta akan aikin lahira Hassan yake cewa kana rajul iza talabal ilma mutum ya kasance a zamanin mu idan ya nemi ilimi lam yalbas an yura zalika ba tare da jima ba kake ganin wannan fi basarihi a idan shi ganin shi zaka gani kallon shi ba kallo bane irin na jahilai wata khashu'i da tsoron Allah shi lisanihi da halshen shi duka zaka san cewa na malamai ne wayajihi da hannuwan shi wasidatihi da sadar da zumuncin shi zuhudihi da gudun duniyar shi duka zaka ga wa'annan sun sauya ɗalibin ilimi ya sha bambam da jahili ba kamar namu ba wanda da malaman da jahilan da ɗaliban duka kowa ta asashe yake wa ƙala muhammad muhammad yake cewa unzuru an manta aku zuna hazal hadis ku yi duba wajen waza ku nemi wannan hadisi fa inna ma huwa dinukum hadisin nan shine addininku akhbarana bishr bin al-hakam qala sami'tu sufyan yaqulu mazda da abdun ilman bawa bai taba ƙara ilimi ba fazda da fi duniya ragabatan ya ƙara kwaɗayin duniya illa zada da min Allah bu'udan sai ya ƙara nisa da Allah duk wanda ya kasance malami ne kuma ya sa kwaɗayin duniya a rai to kullum Allah ya ci mishi shi kada ita Allah yana nesa da shi me yasa dan ya san adrar ɗinta cutar wata da kuma amfanin lahira ya kauda kai yake neman duniya ya ga ita zai zaba sai ya je Allah ya ci mishi shi kada ita kuma gama kada ita ta baka wahala dan saboda shi ya halice ta أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي أن حسان قال مزداد أبو billahi ilimin bawa bai taba ƙara ilimi na Allah ba illa da nasu minhu qurban sai mutane sun kasance idda da nasu minhu qurban min rahmatillah ya kasance ya kowa kusanci game da rahama Allah cikin mutane wa qala fi hadisin akhar a wani hadisi yake cewa mazda da abdun ilman bawa bai taba ƙara ilimi ba illa da kasaran sai kaga ya ƙara takaitawa cikin lamurran shi da cikin sha'anin shi ba wuce gona da iri wala kallada Allahu abdan ta khairin min sakina Allah bai taba rataya ma bawa wani maratayi ba sama da nutsuwa a cikin lamarin shi akhbarana al-qasim bin kasir qala sami'tu abdurrahman bin furai yuhaddisu an amira ba umaira ba amira kamar yadda mun gani nawawi ya ce a muhaddisin akwai amira akwai umaira duka akwai annahu sami'a aw yaqulu yaji shi yana cewa ilimi ne mai zaman kanshi ilimin wasalce marawaitan hadisi don saboda kushewa irin wannan abin gakin ibn bashkawal yana littahi a kan shi ya kuli yana cewa inna rajulan qala libnihi wani mutum ya ce ma dan shi izhab fadlu bil ilmi je dana ka nemi ilimi fa kharaja sai yaron nan ya fita fa gaba anhu ya bace gare shi da jimawa ma gaba daidai gwargwadon bacewar shi sun maja ahu sannan ya zo mishi bayan shekaru fa haddasahu bi ahadis ya bashi wasu maganganu fa qala lahu abuhu baban shi ma'ana ya zamna ya tattamna da shi sai ya ce mishi ya bunayya ya kai dana iz hafa dulubal im tashi ka nemi ilimi kenan daga zancen shi ba ilimin ba na zube ya ce ka har da ce kaza ka har da ce kaza a kau tattamna yi da shi ya fahimci cewa kana buƙatar ƙari tashi koma fagaba anhu aidan ya bace wannan dan zamanin zamani mai tsawo sun maja a hubi karaɗi sai zo mishi da tilin takardu fi ha kutub cikinsu da littattafai fa qara'aha alaihi ya karanta mishi dan san cewa abin da ka tura ni nema na samu a ƙala lahu sai ce mishi haza sawadun fi bayad wannan kawai tawada ce cikin horin takarda fa zahab fadlul ilma ko ma ka nemo ilimi abin da yake so ya gani ya gan shi a aikace ba a kwalwa ba kawai har da cewa ba aiki fa kharaja sai ya huta fa gaba anhu ya bace gare shi ma gaba sun maja a husan ne zo fa kala li abihi yace ma baban shi salni amma badalaka baba tambaye ni ga duk abin da kake so fa kala lahu abuhu baban shi yake ce mishi a ra'aita bani labari law annaka mararta bi rajulin da a ce ka wuce wani mutum yam da huka yana yabanka wa mararta bi akhar kuma ka wuce da wani mutum ya ibuka yana aibata ka wannan yana ta zazzagin ka wancan kuma yana ta yabanka ai ba mutumin kirki kamar wani kala sai ce izal lam alumul lazi ya ibu ne ce ba zan zargi wanda ke aibata ni ba wa lam ahamudul lazi yamdahu ni ba zan yabi wanda ke yaban nan na ba dukkan su ɗaya ne a waje na kala sai ce mishi a ra'aita law mararta bi sahifa ba ni labari da ka wuce da wasu takardu kala abu shuraiki ce la adri ban sani ba yana ce amin zahabin aw warqin takardu na zinare ko na azruha ka gansu a yadde fa kala sai ce idan lam ahayyuha wa lam aqrabuha ba zan taba su ba ko kusanta su ba zan yi tili na wannan jika tili na zinari ka gani a yadda tsintuwa ya ce ko kusanta su ba zan yau ba zan kusance shi ba ya ce iza hafa kad alimta je kaɗana ka sami ilimi inan wannan yake so ya tabbatar mishi kamar yadda malamai suke cewa menene ikhlasi shine an yastawi inda kalmadihu wazam ya kasance mai yabanka da mai zarginka duka ɗaya ne a wajenka ba ka damuwa don saboda wani ya zarge ka an zargi annabawa mu ga annabin mu zazzagin da suka yi ta mishi mahaukaci ne majin ko muna ta karanta an gaya ma annabin Allah wannan bakar magana kai kuma kai tunanin matsayinka na ɗalibi mai da'awa mai isar da saƙon annabin cewa da an zazzage ka an maka wani abin da ba shi ba an aibata ka kai tunanin cewa haka ba zai ta faru ba ko kuma ka ga wani yana yabanka wanda ke yabanka shi ma babu ruwanka da yabo ba zai cutar da kai ba kuma wannan na biyu yana nuna mishi cewa amana a cikin harkar dukiya to lalle ka samu ilimi tunda ka samu wannan amana dan annabi alaihi salatu wassalam yana cewa li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma ta suna da fitina fitina al'umma ta sune dukiya ana fitina su ta bangaren dukiya dukiya da sha'anin mata wannan guda biyun sune annabi alaihi salatu wassalam duk wanda ya sha ya tsira cikin su to a tabbatar da adalcin shi da mutuncin shi duniya da lahira ta gaban Allah idan an same shi da kuskure cikin wannan abubuwan kenan ya wuce zarar shi ta zube mutuncin shi ya zube har abada kuma akhbarana al-hakam bin al-mubarak akhbarana baqiya an sakar bin umayr qala sami'tu wahab bin munabbih naji wahab bin munabbih yaqul yana cewa ya bunayya ya kai dana alayka bil hikma ina horanka da hikima bil munasaba wanda muka yi darasi da sahi ta gaskatar annabi alayhi salatu wassalam da yake cewa matar ta fitna ce ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa da hadisin da muka wuce a Bukhari da yake cewa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhabu li lubbi ar-rajul al-hazim min kunna mun ga kissar majnun Laila yadda abun ya kai shi da sahi kun gani zan aika muku wannan kin shi diwani shi diwani ne kato wajen safa 100 da wani abu duka wake-wake yake a ƙarshen ta gaskiyar annabi alaihi salatu wassalam a kabarinta ya mutu dalilin ta ya haukace ya shiga daji ba ci ba sha ya rame in tsuntsu ya gani waken laila yake mishi in a ummi ya gani in kunama ta cije shi waken laila zai in abun farin ciki ko mi ya gani waken laila to duka wannan me yake tabbatar mana gaskiyar annabi mu alaihi salatu wassalam yace ya bunayya ya kai dana alayka bil hikima ina horanka da hikima fa innal khayra fil hikima kullahu dan alkhairi dukkan shi ya tattara a cikin hikima yace wa tusharrufu sagir wa tusharrufu sagir kuma hikima ita take ɗaukaka yaro karami alal kabir gami da babba ya hishi daraja wal abdu alal hur ta ɗaukaka bawa akan mai wannan da kuma an same shi da yawa a tarihin manya manya wasu malamai bukhari kan shi yana daga cikin jikan bayu bayu ne kakannin shi ju'u fi bawa ne dalilin musulunta shi ma da yana bauta gidan yamani yamanul ju'ufi sai ya zamana ake cewa ji'u fi maulahum daga cikin nasabar bukhari amma yanzu ga shi diyan wanda suka mishi bauta ina tarihin su wanda suka bauta kakan nashi babu su shi kuma gashi jikan shi ya tashi duniyar da har abada tana amfana da shi yace wata zidu sayyidu su'udadan suna ilimi ke ƙara ma eh, shugaba shugabancin shi wa tujlisul faqira majalisal muluk yana sabkar da talaka mazauni na sarakai hadisi na 319 akhbarana hakan bin mubarak qala akhbarani baqiya an utubat bin abi hakim an abi darda qala yake cewa ma na hanu lura kalimatul ulama mu ba kowa bane dan ba kalmomi na malamai ba ma'ana dan ba maganganun malamai ba dan ba ilimi da muka je muka saurara wajen malamai ba da kaskantattu ne mu ba mu da wata kima ba mu da wata kima akan shi eh zan mu irisa wannan babin nan saboda sunan darimi mun jima ba mu yi shi ba dukansu kuma ba su da wata wahala babu jitanabu ahalul ahwa'i wal bid'i wal khusuma baban da ke bayanin nisantan masu son zuciya da kuma bid'o'i cikin addini da kuma khusuma jayayya da rikici akhbarana Suleiman ibn Harb an Hammad ibn Zaid an Ayub qala Abu Kilaba la tujalisu ahalul ahwa kak ku zamana da ma'abuta son zuciya wala tujadiluhum kada ku yi jayayya da su fa inni la amunu an yaga su kun fi dalalatin ni bazan amince ba akan cewa za su nutsa ku cikin halakar su wani da zaka zamana da shi ka tattauna da shi in kai baka da ilimin a matsayin batan shi sai ya sa ka shubha cikin batan da yake dauke da shi dan duk wani mai bata yana da hujjojin shi dai rubabbu ne ba kowa ke gane su ba he malaman to kai in baka da ilimi kace ka zamana da shi zai kasance ka ƙara durmiya a cikin batan nashi ya tafi da kai kana da ilimi nan gurin kana matsayinka na ɗalibi yanzu ka zama da wani malamin shi'a ina da tabbas zai hallaka ka don saboda zai kama shubuhohi da dalilai wanda za su ka gamsu da su auyar bisu alaikum ma kuntum ta'rifun ko kuma su cakudar muku abin da kun sani ka san da abin ga yadda malamai suke fassara shi sai kawo maka wani rudu a ciki أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب رآني سعيد بن جبير سعيد بن جبير يا غني من سن شي ɗalibin bin Abbas wanda Hajjaj ya yanka yace jalastu ila Talq ibn Habib na zamana zuwa ga Talq ibn Habib fa qala li sai yace min alam araka jalasta ila Talq ibn Habib ba na ganka ba ka zamana wajen Talq ibn Habib da Ayuba yake ɗalibin shi qala yace la tujalisanna ka in ƙara gani ka zamana da shi shi ɗalik bin habib kin wanda yake kumshe da bid'a ne da san rai ke ne yace mishi kakka ƙara zama ina tsoro ya ja ka a cikin batan shi akhbarana abu asim an ba'ana haywata bin firai haddasani abu sakhar an nafi an ibn umar radiyallahu anhu annahu ja'ahu rajul wani mutum ya zo mishi faqala yake cewa inna fulanan ya qara'u alayka salam wane yana gaida kai ce ayi maka sallama an mun zo kala sai ce balagani annahu kana qad ahadasa labari ya zo mana cewa ya kirkiro wani abu cikin addini fa in kana kad ahadasa in haka ne da gaske ne ya zo da sabon abu addini fala ta qara alaihi salam kakka amsa sallama ta kakka ce ma ina gaida shi ce ban amsa ba kenan wannan shaddadawa ne akan sha'anin shi na gaba akhbarana Khalid ibn Malik haddathana Abdurrahman ibn Magara haddathana al-A'mash qala yake cewa kana Ibrahim la yara gibatan lil mubtadi Ibrahim nakhai yana ganin babu giba ga wanda ya kasance mai bid'a ne ya kirkiro abubuwa cikin sha'anin addinin shi kamar fasiki ne don tattamna bisa kan wannan abun ba giba ba ce kuma ba yi da shi ba ne hadisi na gaba asar na gaba akhbarana muhammad bin humaid haddasana jarir an ibn shubrima an sha'abi qala inna ma sumiyal hawa abin da yasa aka kira da san zuciya da alhawa li annahu yahwi bi sahibi dan yana nutsa mai shi a cikin wuta yayi kasa da shi kamar da wuta an kira ta da alhawiya akhbarana affan haddasana hammad bin zaid حدثنا محمد بن واسي قال كان مسلم بن يسار يقول مسلم بن يسار yana cewa iyakum wal mira ka shedin ku da jayayya fa innaha sa'atu jahalil alim dan lokaci ne na jahilcin malami ko mun ilimin malami in ka ganshi yana cikin jayayya da gardama a lokacin kira shi da jahili ka daidai wa biha yabtagi shaytanu zallatahu da jayayya da gardama ne shaydan yake neman kuskuren malami dan da jayayya abinda wanda kuke jayayya zai hauda ka cikin hushi ka yi ƙoƙarin kawai ka samu galaba a kan shi wanda wannan zai ja ka akan kauce ma gaskiya akhbarana sa'id ibn amir an asma ibn ubayr qala dakhala rajulan min ashabil ahwa ala ibn sirin fa qala wasu majaji biyu sun shigo wajen ibn sirin cikin yan son zuciya fa qala sai suka ce ya ababakar ya kai wa abubakar nuhaddisuka bi hadisi mu baka wani hadisi qala la yace a aka ku bani kala sai suka ce fa na qara'a alayka ayatan min kitabillah to mu karanta maka aya cikin qur'ani kala la yace ka ku karanta mini yace li taqumuna anni aula aqumanna ku tashi ku bar mun guri na ko ni in tashi in bara muku shi majalisin shi wani ilimi suka tarbu ƙala sai ce fakharaja sai suka huta faƙala ba'adul qaum wasu daga cikin mutanen suka ce ya ababakar ya kai abubakar wa ma kana alaika an yaqra alaika ayatu min kitabillah me zai shahe ka kuma dan sun karanta maka aya Allah ka hana su su maka qira'a ƙala sai ce inni khashitu an yaqra alayya ayatan fayuharrifunaha ina tsoro ya karanta mana ayar qur'ani ya jirkita ta fa yaqir zalika fi qalbi sai wannan ya tabbata a cikin zuciyata cewa shine daidai hadisi na gaba akhbarana sa'id an sallam bin abi mudi anna rajulan min ahli al-ahwa qala li ayub yace ma ayub ya ababakar as'aluka an kalima zan tambaye ka gami da wata kalma fa walla sai juya baya yi banza da shi wahu shiru bi isbihi yana nuni da yatsan shi yace wala nisfu kalima ko rabin kalma kaka tambaye ni yace wa ashara lana sa'id bihin sarhi al-yumna sa'id yayi mana nuni da yatsa shi hin sarkin shi ta dama wacce ce hinsar cikin yatsu yar karama ce yar karama ya tsanya ya ce mishi to ko yar rabin ya tsannan kakka ba ni na gaba yake cewa akhbarana Suleiman ibn Harb an Hammad ibn Zaid an Kulsum ibn Jabar anna Jabar anna rajulan wani mutum sa'ala Sa'id ibn Jubair ya tambaye Sa'id ibn Jubair an shay'in falam yujibuhu gami da wani abu bai amsa mishi ba faqila lahu faqala sai aka tambaye aka mishi magana cikin abun cewa ya aka yi wannan ya tambaye ka kuma kai malami ka ki bashi amsa ba zai zama boye ilimi ba ƙara sai ce azishan me yake nihi da wannan ma zai fassara wannan azishan ba larabci ba ne farisanci ne ya yi yake ce musu huwa minhum yana nihin kawai ai shi ma ɗan cikinsu ne yana nihin 'yan cikin 'yan son zuciya ne shi yasa nake a bashi amsa حديثي ندري هدو ديدي أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا فضيل عن ليس عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات كفوا زمنا دم أبو تا خصومة فإنهم الذين يخوضون في آيات الله سوني ما سكوس أواتكين آيوين الله وند الله يتي أتا يخوضوا في حديث غيري هسي سنكوس أتكين ونزن چند باشي برد زكو كاركتا غريس حديثي ندري هدو ديدي أخبرنا زائدة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ككو زمنا داما أبو تاسن زتيا ولا تجادلوهم ككو يجايا دسو ولا تسمعوا منهم ككو سورارو كومي دغريسو دون سبدا سنا دا wannan yaudara cikin lafuzza hadisi na gaba akhbarana ahmad haddathana sharik an umi an sha'abi qala inna ma sumu ashabul ahwa abin da yasa aka kira su da yan san zuciya li annahum yahawuna finnar dan saboda suna fadawa cikin wuta suna sarayawa cikin wuta ana kiranta da hawiya ai hakuri jami'i da sanin babu taswiyati fil ilm babun daidaitawa cikin ilimi hadisi na 400 akhbarana bishr daidaitawa ka dauka cewa da wani da ɗiyan masu hali da na talaka dukkansu ɗaya ne a wajen ka babu bambantawa tsakaninsu haddasana sufyan an ibn maisara qala ma ra'aytu ahada min ahadi minan nas ban taba ganin wani daga cikin mutane ba asharif wal wadi da mutunan mai daraja da mai kaskanci inda husawa a wajen shi ɗaya ne gairu dawus kamar malam dawus ibn kaisan wa huwa ya halifu alaihi yana rantsuwa akan haka cewa na rantsi da Allah wajen shi da masu hali da masu da wanda suke talakawa aka zo majalisi duk ɗaya ne na 404 akhbarana al-bishr bin hakam haddathana sufyan an az-zuhri qala kunna nakrahu kitabatal ilm mun kasance muna kin rubuta ilimi hatta akrahana alaihi sultan sai da sarki ya matsa mu fakarihina annamna ahu ahadan sai muka ki mu hana wani akan rubuta shi ma'ana yana zaburar da suna kokarin kawai su ilimin da suka saurara suna da karhin har da kawai har da suke aiki da ita sai da shugaban su yasa su dan saboda كي إلمية توزرتا أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا بن عون قال kallamu muhammadan fi rajulin sun ma muhammad cikin sha'anin wani mutum yani yuhaddisuhu ya bashi hadisi faƙala sai ce lauka na rajulan mina zanj da a ce mutum ne daga ƙabilar zanj lakana indi wa abdullahi bin muhammad fi haza sawa da zai kasance da shi da abdullahi bin muhammad a cikin wannan duka ɗaya ne ma'ana ɗiyan masu kuɗi da wasu kaskantattu duka ɗaya ne a wajen shi yadda ba zan ba wancan ba shi ma ba zan ba shi ba mun ga bukhari yadda ya yi cewa bai su kai ilimi ilimi shi ake zo ma akhbarana ya haibu bin hassan an hammad bin zaid an salt bin rashid qala sa'ala salim bin qutayba dawusan salim bin qutayba ya tambayi dawus an mas'alatin gami da wata mas'ala falami jibuhu bai amsa mishi faqila lahu sai aka ce mishi haza salim bin qutayba wannan ai salim bin qutayba ne qala sai ke cewa zalika ahwanu lahu alayya wannan ya yi kaskanci gare ni a wajena duk da kuna ganin shi mai daraja mai kima a kan duniya ni a wajena sauran wannan sun yi shi kima nan zan mu takaita abinda muka wada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara